أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والها... والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما آه. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيء قبل كراتم من تفسيري أمتاشي يوجدين سورة النساء آية دري تستين دبير yake mun tsaya aya ta ɗari da sittin da hudu a jiya yau kuma za mu zura daga nan in Allah ya yarda. Allah yana ci gaba da bamu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da bani Isra'ila da jayayya da suka yi ta masa har suna ce masa cewa to in haka ne ya ba su hujja mana ya sauko musu da littafi daga sama wanda zai nuna cewa shi annabin Allah ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa ka gaya musu cewa ai sun tambayi annabi Musa abin da ya fi wannan mamu kuma da aka yi musu abin da suka ce dan ai ba su yi imani ba sannan dai Allah ya ci gaba da ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama labarin cewa wannan risala tasa ai ba shi kadai bane akwai annabawa da yawa da Allah ya aiko kafin shi Allah yake ce masa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunus wa harun wa haruna wa sulaiman wa ataina dawuda zabura Allah ya bada labarin cewa ai an aiko annabawa kafin kai masu yawan gaske a lalisa ba wa'insu har yake ce masa wa rusulan karkasa suna hum alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaika wa kallama Allah Musa taklima akwai annaba wanda daga cikin su Allah ya baka labarin su akwai kuma wanda Allah bai baka labarin su ba kuma haƙiƙa Allah ya magana da annabi Musa kuma su waɗannan annabawa da Allah ya aiko suna da yawan gaske kamar yadda Allah ya faɗa cewa wasu ya bada labarin su su kuma bai bada labarin su a riwayoyi sun zo mabambanta a tsakanin ƙarfi da rauni riwayoyi sun zo mabambanta daga ciki akwai hadisin jabir akwai hadisin abu zirar da fari da wa'yansu ma hadisan wanda suke magana akan adadin annabawa akwai wa'yanda ba mashurai ba a ciki kamar irin wanda suke cewa allah ya aiko annabawa dubu takwas guda dubu hudu daga ciki bani isra'ila guda dubu hudu kuma daga cikin sauran sauran jama'a akwai hadisin kuma da yake cewa Allah ya aiko annabawa dubu kafin ya aiko ne sannan kuma akwai hadisan da suke cewa adadin annabawan da Allah ya aiko dubu ɗari da dubu ashirin da hudu na shi hadisin jabir ya ce da goma sha uku hadisin abu zira da fari kuma ya ce da goma sha biyar to haka daidai ruwayoyin suke wato mafadu kulli hadhihi riwayat abinda zamu koya daga ciki shine Allah ya aiko annabawa da tarin yawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin annabawan nan daga daga cikin bani Isra'ila suke idan ka ɗauki annabawan da suka zo daga ka ɗauke annabawan da suka zo daga kan annabi adam har zuwa annabi annabi nuh alaihi salam to daga wannan sai annabi ibrahim wanda shine kakan annabi yaqub wanda shi kuma annabi yaqub shine kakan bani isra'ila to duk annabawan da suka zo bayan nan dukkan su cikin bani isra'ila suke shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ma abin da yasa bai shiga cikin bani Isra'ila ba saboda kakansa wanda ya hada shi da annabi Ibrahim shi kawun Yahudawa ne saboda shi wan wan kakansu ne shi shi annabi Isma'il da annabi Ishaq aiwa da kani ne shi kuma annabi Ishaq shi kanin shi ne wanda ya haifi annabi Yaqub wanda shi kuma ya haifi mutum goma sha biyu da suka haifi dukkan bani Isra'ila shi kuma annabi Ismail ya haifi ya har zuwa kan Adnan har zuwa kan Ma'ad har zuwa kan Quraysh har zuwa kan Abdul Muttalib har zuwa kan Abdullahi aka haifa ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya aiko annabawa da tarin yawa wasu kuma an bada labarin su wasu ba a bada labarin su ba kamar yadda Allah din ya faɗa subhanahu wata'ala ah to shine nan Allah yake ce mana yake yake yake gaya mana yadda aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to bayan ya gaya musu wannan magana suka ji kamar an faɗa abin da suka sani cewa an aiko annabawa daga cikin su ne yasa za su yi musun annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a'a su duk wannan labarin da aka faɗa ba su san shi ba duk wannan labarin da aka faɗa ba su san shi ba ba wani annabin da aka aiko saboda an gaya musu a cikin littattafan ku a cikin a cikin ku aka aiko wayannan annabawan saboda haka kun san da magana suka ce su ba su sani ba ba maganar da suka sani to shine sai wata aya kuma ta sauka tana cewa ma qadarullah wa ma qadarullah haqa qadrihi isqani ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran minha وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون لا يا رسول الله ka gaya musu ma qadarullah ka kadara ba su girmama Allah ba in dai har za su iya kallon idan annabin Allah su yi wannan ƙarya babba haka kiriki su ce wai Allah bai aiko kowa ba ma qadarullah ka kadara ai ba su girmama Allah ba isqalu ma anzalallahu ala basharin bi shay da za su ce wai Allah bai aiko kowane dan adam da kowane irin sako ba to ka tambaye su kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa littafin da yake hannunsu na annabi Musa wane ne ya aiko da wannan littafin wa ya saukarwa annabi Musa wannan littafin wanda suke rubuta shi a cikin gafaka suna suna bayyana sashinsa amma suna koya mafi yawancinsa sannan aka sanar da su ilimomi waɗanda da ba su sani ba ta hanyar wannan littafin in ma sun yi shigo ba su ba da amsa ba ya rasulullah kai ka ba su amsa kulillah ka ce musu Allah ne ya saukar da wannan littafi sun mazarun fi khawdihim yal'abun ka kyale su ci gaba da kutsawa cikin ayoyin Allah yadda suka saba sun mai da addinin Allah kayan wasa. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد bima anzala ilaika ya rasulullahi ka sani haƙiƙa Allah shi ne shaida idan masu ba su yadda cewa Allah ne aiko ka ba to Allah da ya aiko ka shi ya yadda lakin Allah ya shaidu bima anzala ilaika cewa abin da ya saukar maka shi Allah anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi ne da iliminsa banda Allah wal mala'ikatu yashhadu mala'ikun Allah su ma sun shaida cewa Allah ne ya aiko ka kuma Allah ya aiko ka ne da iliminsa wa kafa billahi shahidan to wani ne ya fi Allah zama shaida ko da kowa bai shaida ba idan Allah ya shaida to ai rashin shaidar wani ba ta da tasiri saboda dama ai Allah ake wa ba wani ba Allah ne ya aiko ka shi ya baka wannan risala shi yake ka isar da ita ga al'umma idan wani cikin mutane ya ce bai yadda ba rashin yaddarsa ba ta da tasiri ba za ta iya sabo ba za ta iya hana إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فسني متعنن أن سك كافر وأن وصدوا عن سبيل الله sannan suka yi ta ƙoƙarin sai sun hana mutane saduwa ga hanyar Allah domin ta kai su wajen Allah ɗin. Faƙaddallo da lalan bayi da haƙiƙa waɗannan mutane sun bata bata mai nisa. Shi sa Allah yake koya mana addu'a Ƙur'ani Rabbana laka ji'alna fitnatan lil ladina kafaru kar mu zama cewa mu ne za mu zama fitina ga kafirai ya zama mu za su kalla su ga cewa in dai haka muke to addinin mu ba addini ne mai kyau ba ba za su ba to saboda abin da yasa Allah ya koya mana wannan saboda banu Isra'ila laifin da suka yi kenan su ba wai kafircewa Allah kawai suka yi bayan sun kafirce din sai kuma suka yi duk abin da za su iya yi saboda su hana abu Allah duk abin da za su yi saboda su hana abu hanyar Allah sai suka yi shi yanzu idan ka kalli yadda ake rayuwa a wannan duniya to sai ka ga ya yi daidai da yadda suke rayuwa ya yi daidai da yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta su a Qur'ani a wata aya yana cewa waddu law takfuru waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda suke buri shine ina ma kuma za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce don ku zama daidai da daidai shine kullum abinda suke buri saboda haka babu wani abu da za ka yi wa'annan mutane da Allah ya sifanta wanda Allah ya kirga matakai na kafirci ya zama kuma cewa dukkansu sun shiga cikin sun dace da wa'annan matakai da Allah ya kirga na kafirci kamar yadda muka karanta a baya to duk mutumin da ya kai wannan matakin to babu abin da za ka yi a duniya ka burge shi matuƙar baka koma irinsa ba ko da ya ka maka wani abu guda ɗaya ya ce kai ka ɗauka iya magana kenan idan kai wannan to zai ƙara maka golin kaɗan in ka ƙaru zai kuma ƙara maka bolin da haka zai ta tunkuɗa ka ya ta tunkuɗa ka ya ta tunkuɗa ka inda yake so ka zo shine ka bar inda kake ka dawo inda yake shine abin da yake yi kuma matuƙar haka bai faru ba to ba zai taɓa shiryawa da kai ba to waɗannan mutane da suka zama haka innal ladzina kafaru suka kafircewa Allah wa saddu an sabilillahi sannan suke ƙoƙarin tare hanyar Allah suna ta ƙoƙarin sai an zama cewa ba abu Allah ba qaddallu to hakika sun bata dalalan ba'ida kuma bata mai nisa ba bata na kusa ba saboda batan su ya zama guda biyu ga batan rashin bin Allah ga kuma batan hana mutane su bi Allah ga batan su ya zama guda biyu kenan idan za su dawo kan hanya to sai dai su fara daina hana mutane kin bin hanyar Allah sannan su dawo su kuma su bi Allah din shi sai Allah ya ce musu faddalo dalalan ba'idan haƙiƙa sun bata bata mai nisa الذين كفروا su dai waɗannan mutane wanda suka kafirce wa zalamu sannan suka yi zalunci ba kafirci kaɗai suka yi ba suka kafirce suka zalunci kansu wa zalamu sannan suka kafirce suka hana mutane su bi hanyar Allah sun zalunci mutanen kenan sannan sun zalunci addinin Allah a daman shi addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa addinu an-nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته menene addini ya ce addini shine ikhlasi wato wato addinu an-nasiha shine zama cewa kana da ikhlasi ga Allah subhanahu wataala wato kana da loyalty ga Allah madaukakin sarki sannan kana da abin da ya faɗa ka yarda kana da loyalty ga ga annabin Allah da littafin da Allah ya aiko shi da shi sannan da shugabannin musulmi kana in za ka yi musu biyayya to za ka yi musu har iya ranka matuƙar dai ka yarda cewa shugabanni ne na addini wa amma taimaka sauran amawa amma idan ya zama cewa kana cutar wani daga cikin wayannan kana cutar Allah ta hanyar hana abi addininsa kana cutar littafin Allah ta hanyar harrafa shi kowane littafi ne ko ko da qur'ani ne ko da zabura ce ko da injila ce ko da attaura ce kana cutar littafin Allah ta hanyar harrafa shi kana cutar annabawan Allah ta hanyar yi musu ijaya allazina azo Musa fa barahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha kana cutar bayan Allah ta hanyar saddin su an sabilillahi ka hana su shiga addinin Allah to duk wanda yayi haka to yayi zalunci kenan bai yi wannan ikhlasi da ake nema a wajen sa wa addini ba saboda haka ya zama ga kafirci ga zalunci lam yakun Allah yaghfir lahu to wayannan mutane wanda suka yi haka kuma suka mutu suna haka Allah ba zai gafarta musu ba saboda sun yi fito na fito da Allah sun yi kiri-kiri da Allah shi ko Allah abin da baya so kenan ai fito na fito da shi ba yin fito na fito din ba mutum ya ci gaba da yin haka har ya mutu yana kai bai daina ba lam yakun Allah liyaghfira lahum to Allah ba zai yafe musu ba wala li yahdihum sabi tariqan sannan ba zai shirye su su dawo kan hanya madaidaiciya ba sun da ba sa son shirya din ko shi Allah yana shirye mutumin da yake son shirya ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin wanda yace yana son shirya da gaske yake Allah yake so to shine wanda Allah zai shirye shi amma wanda ya riga ya sa son zuciya a ransa ko saboda jin tsoron da zai rasa duniyarsa ko saboda jin tsoron zai rasa wani abu da yake da shi ya gwammace ya bi wannan abun ya bar Allah shi kenan Allah sai kyale shi da wayansa Allah ba zai shirye da shi wala liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam hanya ɗaya da Allah zai shirye da wayannan mutanen ita ce hanyar jahannama khalidina fiha kuma su shiga ciki su dawwama Allah ya kiyaye mu abadan har abada su shiga ciki ba za su fito ba wa kana zalika ala Allah yasiran kuma wannan ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah ba jama'a mu ji tsoron Allah wato idan Allah ya ga dama ya sa mu a cikin wuta gaba ɗayan mu mutanen duniya ba wanda ya sai cewa Allah saboda bai kai haka babu wanda ya isa kuma Allah baya sanye mana azaba shi sa kullum yake mana wa'azi yana cewa a turiduna an tajalu lillahi alaikum sultanan mubinan me yasa kuke ta kokarin sai kun ba Allah dalilin da zai muku azaba ne me yasa kuke ta kokarin sai kun yi haka shi Allah yana da azaba ya tanaje ta saboda wanda suke masa taurin kai amma tare da haka yana cewa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta lulluba komai Allah ya fi so yayi mana rahama fiye da yadda yake so yayi azaba baya so yayi azaba sai in mu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabbansa yana cewa kullukum tadkhuluna jannata illa man aba dukkan ku kowa zai shiga aljanna sai wanda shi da kansa yake ce baya so ba zai shiga ba aka tambaye shi ya rasulullahi wa man ya aba wane ne ko zai ki yace duk wanda yaki abin da na zo da shi to shine wanda ya ki Allah yana kiran sai zai shiga aljanna shi kuma yana dakewa yana cewa baya so ba zai shiga ba saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah zo mu bi Allah mu bi Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addini yana shiryar da mu ne lillati hiya aqwam hanya madaidaiciya yake shiryar da mu saboda haka mu zo mu bi shi mu za mu amfana ba Allah da yake kiran mu ne zai amfana ba يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا يا أيها الناس يا كمتانا الدنيا الله ينكرك متانا الدنيا با مسلمي كدي ko ahlul kitabi kiristoci kadai ko yahudawa kadai ba duk mutanen duniya hadda kafirai hadda hadda waɗanda suka yi wa Allah fito na fito suka yi faɗa da Allah Allah yana kiran mu gaba daya yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi ya ku mutanen duniya to ga manzo na ya zo muku da gaskiya ni ne na aiko shi wajen ku da gaskiya min rabbikum ya kuma zo muku ne daga ubangijinku wato min rabbikum ubangijinku wanda ya halicce ku kuma yake ba ku dukkan abin da kuke bukata kalmar rabbu tana nuna almadadul ilahi wato almadad na Allah subhanahu wa ta'ala tun daga tun daga madadi na samar da mu da ya yi da arzuta mu da yake yi da da ba mu dukkan abin da muke bukata na rayuwa yanzu idan aka ce Allah ya ɗauke mana iska to ya za mu yi duk mutanen duniya sai su mutu yanzu ba gashi ba ɗan ƙaramar ƙaramar cuta ce Allah ya aiko da ita duniya gashi duk duniya ta tsaya cak ɗan adam wayansa ya ƙare hilarsa ta ƙare to wajen wa za mu koma a wajen shi za mu koma ba wanda zai iya mana sai shi shi yasa yanzu duk mutanen duniya da wanda ya imani da Allah da wanda bai imani da Allah ba kowa ya koma kuma wajen Allah yana neman taimakon sa wanda ake ce mana haƙiƙa manzona ya zo muku da gaskiya a daga wajen ubangijinku fa aminu ku yi imani da shi khairan lakum in kuka yi imani da shi din ku za ku amfana alheri ne za ku samu ba wani abu za ku bashi ba kullu as'alukum alaihi min ajr Allah yana gaya mana labarin dukkan annabawa kowa abin da yake cewa kenan ba abin da za ku bani ba abin da za ku bani ta ita Uh, shi wannan saƙo na Allah da yake aiko annabawa da shi da annabta da wayanda suke gadon annabawan su zama malamai aikin da suke yi ai ba daɗi a cikinsa wahala ce wannan responsibility da Allah ya ɗora musu ba komai a cikinsa sai wahala amma suka yadda saboda ba yadda za su yi Allah ya ɗora musu sai sun isar da wannan sabon amma ko akwai abin mamaki a ce ga wani wanda shi ba shi aka ɗora nauyin ba shi ya zo ya bi ne kawai ya samu amfani amma ya ce shi ba zai ba dan adam ada sai ya tunani da kansa ya ga annabawan nan da suka dinga zuwa tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne wanda rayuwarsa in ka kalli rayuwarsa ka kwatanta da rayuwar sauran mutane za ka ga daɗi ne ya ji tun daga farkon zuwansa har zuwa lokacin da ya gama risala sai ba duniya kowa an ka kalli rayuwarsa ba abin da za a gani a ciki sai wahala wahala ce suke sha amma sun yadda su sha wannan wahala saboda Allah ya dora musu wannan sabon sai sun isar da shi kuma sun gane cewa wannan duniyar ba komai a cikinta ba komai a cikinta rayuwar ta gaske tana la'ira ba wannan duniyar to ku mutanen duniya me yasa ba za ku zo ku bi su ba aminu khairan lakum ku zo ku yi imani da su wannan shine alheri a gare ku wa in takfuru idan kuma kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wal ard to ai abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duk gaba ɗayan sa na Allah ne kuma dukkan halittun da suke cikin sama da dukkan halittun da suke cikin ƙasa ba wacce take kafircewa Allah ce dukkan su cikin bauta suke me Allah yake bukata a wajen kuma idan aka ce abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa a lokacin da ayoyin nan suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbansa bayani a lokacin ilimin dan adam bai kai ya gane ya sama take ba balle ma ya gane girman ikon Allah su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun gane haka ne ta hanyar yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da ba su gane girman yadda space ɗin sama yake ba amma mu da muke rayuwa a wannan duniyar wanda yanzu ana iya sa microscope a ga a hango tafiya ta milamilan milamilan nisa milamilan shekaru a hango yadda space ɗin nan yake mu da muka gane cewa space ɗin nan yanzu ba shi da iyaka sannan a space ɗin nan duniyar mu in ka kwatanta ta da sauran duniyoyi kamar babu nema wanda tsananin girman haka hatta sa wa'yansu daga cikin masu cewa ba Allah hatta sa suna ganin cewa to ai Allah nan ko da akwai shi yadda girman duniyar nan take ai ba zai ma tuna da mu ba saboda yawan abin da yake da shi a cikin space din nan kuma ba haka ba Allah yana sanar da duk abin da ya halitta kuma da duk abin da ya ke su wanda suke wannan tunanin abin da suke wannan tunanin saboda a cikin duk abin da Allah ya halitta daga ɗan adam sai aljanna su kadai suke sabawa Allah duk sauran biyayya suke yi ga Allah suna yin abin da Allah ya ce su yi irin su ɗaya da mala'iku la ya'sumu Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru so saboda haka Allah yake tuna mana wa in takfuru idan ku kafircewa Allah fa inna lillahi ma fi samawati wal ard ku sani cewa dukkan abin da yake cikin sama dukkan abin da yake cikin ƙasa fa na Allah ne kuma su ba za su kafirce wa Allah ba kana Allahu aliman hakiman sannan shi Allah nan masani ne ba wato babu abin da bai sani ba ba kuma abu ne da sai ya faru zai san shi ba daman yana sane da shi hakiman kuma ne hikima ne hikimar ba sai wani abu ya faru ne za ta zo ba a sifa ce lazima da za ta yi subhanahu wa ta'ala saboda haka koyaushe cikin hikima yake subhanahu wa ta'ala saboda haka an kuka kafirce dai ku ne da asara ba Allah ne da asara. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب يا كومتانا للتافي dukkan mutanen da Allah ya ba littafi kafin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la takhlu fi dinikum kar ku wuce gona da iri a cikin yadda kuke fahimtar addinin ku wala taqulu ala Allah illa al-haq sannan ku dina faɗan abin da kun san ba gaskiya bane game da Allah subhanahu wataala ku faɗi abin da kun tabbatar ba gaskiya bane ku ce Allah yana da ɗa ku ce Allah uku ne ku ce Allah da har da abubuwan da ba an ce ku yi bayani ba za ku iya bayani ba saboda abin ba gaskiya ba innamal masihu isa ibn maryam shi dai almasihu ana ce masa almasihu ne saboda mutum ne mai yawan siyaha saboda lokacin da ɗan uwansa yahudawa suka matsa suna neman sai sun kashe shi ya san cewa suna a itimari da shi suna neman sa da sun same shi kashe shi za su yi saboda haka sai zama baya zama waje ɗaya yana wannan gari gobe yana wannan gari sai sunan ya sai ake kiransa da wannan suna almasih wanda yake yawan tafiye-tafiye to shi almasihu isa ibn maryam dan maryamu rasulullah manzan allah ne allah ne ya aiko shi ba dan allah ba wa kalimatuhu alqaha ila maryam sannan kalmar allah ce allah ya jefa ta a cikin cikin sayyida maryam وروح منه لروحي دغغريشي فآمنوا بالله ورسوله saboda haka ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da da manzanninsa wala taqulu thalatha ku daina cewa Allah uku ku daina cewa Allah uku intahu khairan lakum ku hanu gabar wannan abin da kuke faɗa innama Allahu ilahun wahid shi dai Allah Allah ɗaya ne subhanahu an yakuna lahu tsarki ya tabbata gare shi wani mutum ya ce Allah yana da ɗa na ai duk abin da yake sama lahu ma fi sama to ma fi lardi duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa nasa ne illa atir rahmana abda komai da yake sama da yake wanda yake ƙasa bawan Allah ne wa kafa billahi wakilan wannan magana da aka gaya muku ai idan ma ba ku yadda ba to haka take Allah kuma ya isa idan majibincin lamarin wannan magana ko da ba ku yadda ba wannan magana haka take wato kasancewar abin da ya ruɗa su shine cewa annabi isa kalmar Allah ne kuma ruhinsa ne shi yasa da Allah zai musu wa'azi wannan shine abin da ya ruɗa su a cikin littafin su to da Allah zai musu wa'azi maimakon a ce musu cewa shi annabi isa bawan allah ne manzansa ne a shiru a sai aka maimaita musu abin da yake cikin littafin nasu sannan ake musu wa'azi da shi saboda inda ba don haka ba sai su ce a aiko ne ba ku gane ba mu gashi a cikin littafin mu an ce annabi isa kalmar allah ne farkon littafin su na bible abin da ya fara da shi kenan bashin turanci za ka gani yanzu abin da yake ciki in the beginning that was word in the beginning it was word and the word was with god and the word was god oh wai a farko kalma ce ita kuma kalmar tana tare da Allah to tunda Allah ya ba mu labarin sun yi ta harifi a ciki to anan za ka ga ta harifin ya fito iya abinda muka ji a Qur'ani to iya gaskiya kenan duk abin da ya karu akan haka ba gaskiya ba wai a farko kalma ce kalmar kuma tana tare da Allah kalmar kuma ita ce Allah to wannan ƙarin da suka yi taharifin da suka yi na ƙari shine ya ruga su daga baya bayan an zo an yi council of nicaea suka zo suka haɗu aka tabbatar da cewa a saka wannan aƙida ta taslisi ta trinity a cikin a cikin kasancewar tana cikin aƙidar su wanda kuma ba ta ciki saboda haka sai suka ce ai wannan kalmar da wannan ruhi aqanim ne guda biyu suka haɗu da uqnum na uku wanda shine Allah saboda haka suka ce akwai al-uqnum al-awwal al-ab al-uqnum al-thani ar-ruh wa ruh al-qudus al-uqnum al-thalith Isa alaihi salam al-ibn kenan saboda haka Allah ɗaya ne amma yana da jiki guda uku wato idan ka kalli aƙidin nasu za ga su kansu sun saba da juna wajen yadda suke wasafta a trinity din ta kanta trinity din ba aƙida ce guda ɗaya ba aƙidu ne da yawan gaske suka taru kowa da yanda yake tabirinta Allah ya ce duk wannan dai ba gaskiya ba ne shi annabi isa ɗin da hukumin shi bawan Allah ne manzan Allah ne kalmar Allah ce Allah ya sa shi ruhul qudus mala'ika jibrilu kenan ba wani abu ne shine ya ilqa'in wannan kalmar Allah din a cikin maryamu wa ruh min ruhi daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan kalmar Allah din da ruhun minhu din dukkan su nisba ce ta tashrifi kamar yadda ake cewa Ka'aba baitullah dakin Allah ne to nisba ce ta tashrifi baya nufin Allah yana cikin dakin ko haka annabi adam fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi haka Allah ya siffanta annabi adam ma cewa bayan na gama halittar sa nayi masa nafhin ruhi na to shi shi ma nisba ce ruhi ne Allah ya halicce shi ya saka masa amma nisba ce ta tashrifi dan a girmama wannan ruhi an saka shi a jikin dan adam halittar da Allah yake girmamawa laqad karramna bani shi ma irin wannan ne to wannan dan kuma sai mu da su fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da dukkan manzannin da ya aiko tun daga kan Nabi Adam har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala taqulu salasa ku daina cewa Allah uku ne intahu ku hanu ku bari khayran lakum ya fi muku innama Allah ilahun wahid shi Allah dai shi kadai ne subhanahu an yakuna walad wane mutum ayyahu karfin a ce yana da ya fi karfin a ce na da da la ma fi sama wato ma fi ardi duk abin da yake sama da duk abin da yake kasa nasa ne kafa billahi wakilan hakika Allah shine majibincin wannan wannan magana da aka faɗa ko an yadda ko ba a yadda ba dai haka take ba wanda zai tada ta لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي شيء المسيح النبي عيسى baya girman kan a ce shi bawan Allah ko da ku kuna ganin shi ba bawan Allah bane shirikin Allah ne wannan ra'ayinku ne ba ra'ayin annabi Isa bane shi baya girman kan a ce shi bawan Allah ne shi ya yarda cewa shi bawan Allah ne ya yarda cewa shi bawan Allah ne kuma Allah ne ya zaɓe shi ya aiko shi ya mai da shi annabinsa ba banda almasihu har mala'iku ma ba sa takabburanci su ce su ba bayan Allah ba ne ba wanda yake haka sai dai ku da kuka zaɓar wa kanku haka ɗin amma shi annabi isa baya haka shi annabi isa baya haka mala'iku ma ba sa haka a nan sai malamai suke cewa to shin haka yana nufin cewa mala'ika ya fi ɗan adam daraja kenan shi sa Allah ya ce annabi isa baya girman kan ya zama shi bawan Allah ne kai ko mala'iku ma ba sa yi balle shi haka ake nufi haka baya nufin cewa mala'ika ya faɗan adam daraja abin da yake nufi shine su mala'iku inda a ce za su yi jayayya to saboda sun faɗan adam ƙarfi to ai da zai fi musu sauƙin su yi jayayya a kan ɗan zai fi musu sauƙin su yi jayayya a kan ɗan adam saboda suna da ƙarfin jiki halittarsu ba irin ta ɗan adam ba ce sun fi shi kuzari sun fi shi inda wani kataɓus inda wani a cikin halittar Allah zai iya wani kataɓus to ai da mala'ika zai fi ɗan adam iya yin wannan katakus ɗin shi ne abin da ake cewa a mala'ika zai fi ɗan adam iya yin wannan katakus ɗin to ko shi ma mala'ikan da zai iya wannan katakus ɗin ba zai yi girman kan ya zama shi bawan Allah ba ne saboda ya san wannan katakus ɗin nasa ba ta da tasiri ba za ta iya yin komai ba ba ta da tasiri ba za ta iya yin komai ba ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا to mutum ma yayi taurin kan ya ce shi ba bawan Allah bane gani wa istakbir yayi girman kai ya gani fa sai ashurum ilaihi jami'an abinda Allah zai tashi kowa idan Allah ya tashi kowa bayan an mutu to sai a ga iya girman kansa menene tasirin sa fa amma alladhina amanu wa amilus salihati fa yuwaffihim ujurahum فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم إذا الله يتاشي قيامة to waɗanda suka yi imani da shi suka yi kyawawan ayyuka to Allah zai cika musu ladansu za su samu ladansu cikakke saboda sun bi Allah sun yi abin da Allah ya ce su yi bai wa fihim ujurahum wa yazidahum min fadli sannan bayan ya ba su ladansu cikakke sai kuma ya yi musu ƙari na falala har da abin da ba su yi ba sun yi aiki lada da Allah ya riga ya mana cewa alhasanatu bi ashri amsalha duk abin da mutum ya aikata na lada guda ɗaya to zai samu lada goma kan kowane aiki. To banda haka kuma Allah zai ƙara musu da falala. Saboda inda a ce ba za a ƙara da falalan nan ba, ai duk wanda ya shiga aljanna sai a ce to ai aljannan nan tun da dai ba su yayi ba. To haya ce ya biya da gwargwadon ladansa. Ana kirga lada kuɗin hayarsa na ƙarewa, ana kirga lada kuɗin hayarsa na ƙarewa. Kuɗin haya ya ƙare sai a ce to sai ya tashi fita daga aljanna. To amma ba za a yi haka ba. Allah ya ce dawwama za a yi a ciki saboda wannan falalin da zai ƙara ba don haka ba ai da ba wanda ya cancanta ya dawwama a aljanna saboda haka sai a je a samu lada kuma a samu wannan falala ta Allah subhanahu wataala wazi da wannan fadli amma allazina stankafu wa'anda su kuma suka yi girman kai suka ce sun ki wastakbaru suka yi wa Allah dagawa fa yu'adhibuhum azaban aliman to su kuma za su haɗu da azabarsa azaba mai raɗaɗi wala yajidun lahum min dunillahi waliyan nasiran a wannan lokacin kuma ba maganar a ce ga wani shine majibincin lamarinsu ba Allah ba ba maganar a ce ga wani zai ba su support wani zai taimake su ba Allah ba babu wanda ya sai taimake su ba Allah ba ba dai sun yi wa Allah dagawa sun yi wa Allah kafirci ba a duniya to an hada a lahira to yanzu ma su yi a gani ina wani mutum babu wanda zai iya a wannan lokacin يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga ubangijin ku daga ubangijin ku anzalna ilaikum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske mabayyani wato wannan zamanin da muke ciki duk wanda yake buƙatar ya shirya to hakika Allah ya bashi dalilin shirya babu wani abu wanda ya rage wa mai neman shirya a yanzu in ba ya shirya ba kad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijin ku wanda wannan hujjar wanda wannan hujjar su ne littattafan da Allah ya saukarwa annabawa har zuwa kan Qur'anin da yake hannun yake hannunmu wanda Allah ya saukar mana ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hakika wannan shari'a ta wannan wannan burhani ya zo mana daga ubangiji wa anzalna ilaykum nuran mubinan sannan mun saukar muku da haske mun saukar muku da haske mabayyani shi burhanan don su ne annabawan nuran mubinan ɗin kuma shine littafin da Allah ya aiko su da shi duk wanda yake neman shirya ya ɗauki Qur'ani ya buɗe ya karanta ya ga yadda aka yi bayanin addini aka yi bayanin Allah aka yi bayanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai bai yadda ba to ya kawo abin da ya kwanta in dai bai yadda bai kawo better alternative in ko bai iya kawo better alternative ba to sai ya haƙura da wannan kuma ba zai yiwu ba saboda an shi ƙur'ani ya yi wa mutane ta haddi tun farkon zuwansa cewa wani ya zo da wani abu ne kamar wannan ya yi da'awar cewa shi ma aiko shi aka yi amma ya da'awar wani ba Allah ba ya ce shi ba aiko shi in dai Allah ba gaskiya ba ne to ka je ka nemo abin da yake shi ne gaskiya shi ma ya baka nashi littafin ka zo da shi saboda haka Allah ya kawo mana hujjar da ba za a iya guje mata ba amman lazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa tasamu bihi suka yi riko da shi ba su kafirce masa ba wa sai yadkhiluhum fi rahmatihi to Allah zai shigar da su cikin rahmarsa bi rahmatin minhu cikin rahma daga gare shi wa fadlin sannan kuma zai ƙara musu da falala wato falala shine a ƙara maka fiye da abin da kai wa yahdihim ilayhi siratan mustaqiman sannan zai shiryar da su har zuwa gare shi hanya madaidaiciya a idan Allah ya shirye mutum hanya madaidaiciya to mutum ba zai bata ba kenan shi sa kullum muke roƙon Allah ya hidina siratal mustaqim cikin sallah ya hidina siratal mustaqim ya hidina siratal mustaqim Allah ka shirye mu hanya madaidaiciya Allah ka shirye mu hanya madaidaiciya to duk wanda Allah ya shirye da shi wannan hanya madaidaiciya to ba zai bata ba kenan amma sharadi shine shi mutumin ya yarda cewa wannan hujja da Allah ya aiko da wannan haske da Allah ya aiko to ya karbe su ya bi su saboda haka sai Allah ya shirye shi hanya madaidaiciya. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم استفتونك يا رسول الله mutane suna neman fatawarka kulillahu yuftikum fil kalala kace Allah zai baku fatawa game da kalala sayyidina Umar radiyallahu anhu an rawaita daga wajen shi yana cewa babu abin da na taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama a kansa da yawa kamar kalala wato kalala shine mutumin da ya mutu ba shi da ɗa ba shi da iyaye ba ‘ya'ya ba iyaye to wannan mutumin ya gadonsa yake shine kalala to suna tambayar ka game da kalala ka ce Allah zai ba ku fatawa game da kalala. Idan ru'un halaka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da ɗa ba shi da ɗa shi ne abin da aka aka aka faɗa a cikin ayar ba a faɗi cewa ba shi da iyaye ba shi yasa wannan ya kawo iskali har zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake tambayar menene ma'anar kalala aka samu wani cikin sahabbai ya ce mishi na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalala shine man la walada lahu wala walid wanda ba shi da ɗa ba shi da ba shi da iyaye shine kalala ya mutu ba ƴaƴa ba iyaye ya gadon sai ki walahu ukhtun amma yana da ƴar uwa mace walaha nisu mata to wannan ƴar uwar tasa za ta ci rabin abin da ya gada wa huwa yarithuha idan kuma ya zama ita ce kalalar ta rasu ba ‘ya'ya ba yaye wa huwa ya rasu to shi ma zai gaje ta lam ya kullaha walad idan ya zama cewa ba ta da ɗa ba in kana ta sanatai ne to in ya zama cewa ba ‘yar uwa ɗaya yake da shi ba ‘yar uwa mata yake da su su biyu me za su gada walahu masu lusa to za a raba dukiyarsa kashi biyu za a ba su za a raba dukiyarsa kashi uku za a ba su kashi biyu in matara ki daga cikin abin da ya bari wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an idan kuma ya zama ɗan uwa ne da shi maza da mata bali zakari mislu hazzil unsayin to za a raba musu dukiyar tasa kamar yadda ake raba wa 'ya'yan mutum wato li zakari mislu hazzil unsayin a namiji zai ci rabon mace biyu yubayyinu Allah yubayyinu Allah lakum an tadillu to wannan bayani ne Allah yake muku na yadda za a yi gado saboda kar ku bata wallahu bi kulli shay'in alim shi Allah babu abin da bai sani ba masani ne na dukkan komai subhanahu wa ta'ala mun zo ƙarshen suratul nisa'i kenan za mu dakata nan insha Allah sai gobe za mu za mu tashi daga sabuwar sura اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخاف بنا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم ربنا زكي نفوسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العالمين والسلام على